أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka mai albarka wadda ita ce halka ta ashirin da ɗaya a silsilar karatunmu na Muktasar al-Akhdari wanda muke yi a cikin fiƙihun Imam Malik. Alhamdulillah da dawowar mu a wannan halka bayan tsawon lokaci kun sani kamar yadda ina ta yawan sanarwa tun da na dawo Najeriya zama bai yuyu gare ni ba abin an daɗe ba a gida an yi 'yan zarga-zarga da yawa shi wannan shi ya kawo jinkirin jerantuwar karatuttukanmu mu Uh, so da haka duk lokacin da na samu wata 'yar faraga ko wata 'yar fursa zan dai ɗora abin da ya samu a haka sai dai haka za a yi ta haƙuri uh, za mu tashi inda malam yake cewa man nadahu ahadun faqala lahu subhanallahi kuriha wa sahhat salatuhu uh, a cikin wannan babi dai da muke shine babi na ƙarshe na sujudu sahawi abubuwan da idan mai sallah ya samu suka shiga sallar shi wanda ba sa cikin sallar wato saboda halin mantuwa sai ya ƙara wani abu da ba a ƙarawa ko ya rage wani abu da ba a ragewa ko ya wani abu wanda ba haka ba to ya zai yi da sallah ɗin wajen gyara wannan shine bayanin da muke ta yi a cikin wannan karatu to shine ya ce wa man nadahu ahadun wanda wani mutum ya kiraye shi yana cikin sallah sai wani ya kiraye ka misali faƙala lahu sai mai sallah ɗin ya ce ma wanda ya kiraye shi subhanallahi wato a ƙa'ida cewa idan mutum ya kiraye ka kana sallah babu wanda zai kiraye ka kana sallah ka amsa masa sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai shi ne yake da wannan alhurmar sallallahu alaihi wa alihi wa sahibi wa sallam idan kana sallah annabi alaihi salatu wassalamu ya kiraye ka za ka amsa in ya ce ka zo za ka zo in ya aike ka za ka je ka yi duk abin da ya sa ka sai ka kammala kana dawowa sai ka ɗora daga inda ka tsaya sallar ba ta ɓaci ba amma in banda annabi muhammadu duk wanda ya kiraye ka a cikin sallah za ka yi shiru ne ka kyale akwai mutane da suka koyi cewa idan mutum ya kira ka kana sallah za ka yi gyaran murya ko za ka yi taɓi wannan duk baya cikin sunna to abinda ma aka yadda aka ce in ka yi bai ɓata sallaka ba amma ka aikata makruhi shine idan wani ya kiraye ka sai ka ce subhanallah wato dan ya gane kana sallah shi ma wani wane ne wannan wani wani da zai kiraye ka kana sallah ka ce subhanallahi shine malaminka ko shehinka ko mahaifi wani dai mutum wanda addini ya baka umarni da ka girmama shi to duk girman da zaka bashi ba zaka yanke sallah ba saboda shi to amma shine aka ce to in wani ya kiraye ka sai ka ce subhanallahi to kuriha an karhanta yin hakan wasa har salatuhu amma sallar mutumin ta yi wato sallar bata ɓaci ba duk da dai ya aikata makruhi makruhi shine abin da shari'a ba ta so yace wa man waqafa fil qira'ati mutumin da yana cikin karatun sallah sai ya kakare ya tsaya ma'ana sai karatun ya ya bace masa ko an san halin qur'ani dai kana cikin karatu sai ka ji karatu ya tsaya sai ce to mutumin da yake yin karatun sallah sai ya tsaya wato ya samu ɗan tirjiya, walam yaftah alaihi ahadun, kuma bai samu wanda ya buɗa masa ba, wato mun zai sani a ƙa'ida idan kana sallah kai limami mamu suna binka sai ka ɗauko ƙira'a ka ɗauko karatun sura sai ka tike a wani wuri babu laifi waɗanda suke a bayanka su buɗa ma menene buɗawa wani wanda ya san gurin da kake karantawa sai ɗaga murya shi sai ya karanto maka gurin to wannan shine ake cewa buɗawa to shi ma za a faɗi menene ka'idan buɗawan shikenan kawai mamu in kana bin liman kawai da kaji ya tsaya kira a kai gub ka buɗa masa a'a shi za mu ji ka'idan sai ce to idan mutum yana sallah sai ya tsaya a kira'ar shi walam yafta alaihi ahadun wani bai buɗa masa ba taraka tilkal ayata to kawai sai bar wannan ayar wa qara'a ma ba'adaha sai ya karanta wadda take bin bayanta misali a ka taho kana karatu misali sai ka zo faɗar Allah tabaraka wa ta'ala wa zakur akha adin iz anzara qaumahu bil haqafi wa zakur akha adin iz anzara qaumahu bil haqafi sai sai wannan ayar sai ta cike maka kai shiru baka samu wanda zai buɗa maka kai gaba ba kawai shikenan ba komai sai ka dauka ka ce qalu ajitana li tafikana anali hatina fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin shikenan kaga ka bar waccan aya din wa zakur akha adin iz anzara qaumahu bil haqafi ko sai ka tsaya ka kasa ci gaba ko sai ka rasa kuma wanda zai buɗa maka ci gaba shikenan kana iya barinta sai ka kama ta gabanta kalu a jita ta tafi kana in ma ba wannan ba sai ka wannan din ma ta ki zuwa ba laifi ka kama ta gabanta falan mara auhu ardan mustaqbila audiyati mu qalu haza ardun mumtiruna in ma ba wannan ba kawai gaba dai zaka yi wanda duk ta zo maka zaka iya kama ma'anan shi kaga ka bar aya daya ko biyu ko uku to menene sai ce fa in ta'azzarat alaihi idan ma duk karatun ya rikice maka kwata-kwata ayar ta ki zuwa ta bayanta ma ta ki zuwa ta bayanta ma ta ki zuwa shine fa in ta'azzarat alaihi idan abin yayi wahala akan shi to zai bar dukka ma gabaki da iya abin da ya karanta ya samu sai ya bari haka nan waraka'a shikenan sai ya ruku'u wala yanzuru mushafan baina yadayhi ba zai kuma ce ya dauko qur'ani ya karanta ba anan menene abun nufi idan ka zo misali kana karanta sura bai faɗi hukuncin ba hukuncin anan shine bayan ka bari za ka yi ƙablu ko ba za ka yi ba shine ba za ka yi ba za ka yi ba adu ko ba za ka yi ba shine ba za ka yi ba shine hukunci ya ƙetare hukuncin kawai yana nufin mutumin da ya ɗauko karatun sura sai ya tsaya bai samu wanda zai buɗa masa ba to sai aka ce sai ka kama ayar gaba shikenan in ka gama ka yi ruku'u ka kammala sallah ka ba ƙablu ko ba adi in ma ayar gabar ta ki zuwa abin ya wahala kawai sai ka tsaya iya in ayoyin da ka samu sai ka dakatar kawai ba dole sai ka je ƙarshen sura ba ko sai ka je sumuni ko wani abu kawai sai ka tsaya iya abin da ya samu sai ka yi ruku'u babu qabli babu ba'adi wannan shine abin da yake so ya faɗa sai ce to wala yanzuru musahafan baina yadayhi saboda kakarewar wata aya a cikin karatun sura baka dauko qur'ani baka ce to bari ka dauko qur'ani ka duba hasali ma idan mutum ko fatiha kaɗai ya haddace banda fatiha bai haddace kowace sura ba shin shikenan idan zai yi sallah zai ɗauki ƙur'ani bayan ya karanta fatiha sai ya buɗa ya karanta sura a sallar farilla shine yace a'a wala yanzuru mushafan baina yadayhi mutum dan dai karatun sura mutum ba zai ɗauki alƙur'ani ya rike ba illa an yakuna fil fatihati sai dai ko idan fatiha ce bai iya ta daka ba bai haddace ta daga ba amma da zai dauki littafi na alkur'ani ya rike ya duba zai iya kawo to wannan kama wajibi ne ya dauki qur'ani din sai yace fala budda min kamaliha bi mushafin aw ghairihi yace sai dai ko in fatiha ce mutum bai haddace ba to in ko fatiha ce bai haddace ba babu makawa dole sai ya cika ta sai ya kawo ta cikakkiyarta ko da ko ta hanyar rike alkur'ani ne yana dubawa ko wani abu makamancin haka amma in dai ba fatiha bace ba ka haddace Fatiha ba ita ce matsalanka ba to dan sura ba za ka dauki alqur'ani ka rike ba fa in taraka minha ayatan sajada qabla salami idan ko mutun ya bar aya daya a cikin Fatiha ko dan saboda rishin sanin ta misali ko kuma saboda mantuwa ya manta wannan ba a magana da wanda ya bari da gangam wanda ya bari da gangam kan sallar ta baci wanda ya bar aya daya tak a cikin Fatiha to sajada qabla salami wannan zai yi sajada qabli saboda barin wannan ayar wa in kana aksara batalat salatu amma idan abin da ya bari din yafi yafi aya daya ma'ana ya kai aya biyu ko aya uku ko fiye da haka to wannan kam sallah ta baci ba a dora sallar ba a dora sallar da aka barwa aya biyu a Fatiha ba a karanta ba ko fiye da haka yace wa man fataha ala ghairi imamihi batalat salatuhu to mutumin da yake sallah sai wani limami yana sallah a gefe sai yana karatun sura sai sura ta rikice masa kai kana sallar ka daban shi yana sallar shi daban sai karatun ya rikice masa sai kawai ka bar naka karatun ka buɗa masa nashi ya ce batsalar salatu huto kai wannan da ka buɗa masa taka ta ɓaci misali ina sallah misali wani zai sawara taya zai faru ce eh ta hanyar da zai faru shine ka zo masallaci kana da bashin magriba kila sai ka iske suna isha'i sai ka komo da baya za ka yi magriba ka isko sa isha'i in ka samu in ma baka samu ba shikenan kawai sai limamin wancan da yake sallar isha'i kai kana nan baya gana magribar ka sai ka ji ya dauko wata sura aya ta tsaya masa kai ba shi kake bi sallah ba saboda misali tunda ba shi kake bi sallah kaga shi ba limamin ka bane so sai ka buda masa ka kama masa ayar da ya rici ta rikice masa aka ce to kai din wannan da ka buda masa batsalat salatuhu salat sallan shi ta baci shi liman sallan shi ta yi daidai amma wannan da ya buda wa liman din to shi sallan shi ta baci sai ce to ga ka'idar ma ko da limamin ka ne ga ka'idar da sai ta cika sannan kai masa budi menene wannan shine ce wala yaftahu ala imamihi illa an yantazira al-fataha aw yufsida al-ma'ana yace bai halatta ba ga mamu ya buda ma limamin shi a cikin karatu madamar ba ya ga limamin yayi shiru yana jiran a buda masa din ba ko kuma a'a ya dauko karatun ya bata ma'anar to wannan kam zaka iya buda masa amma dan kawai kaji ya taho tur haka sai kaji ya dan cije bai nuna alaman ya tsaya don a buɗa masa ba, to karka buɗa masa. Wannan shi ne ya kamata masu bin sallah su kula da wannan. Akwai waɗanda suna da karambani kawai saboda Allah ya hore musu tilawa, ka ɗan limami zai wata tuntuɓe, ka ji an yi maza an masa buɗe. To wannan ba a yi. Ko da ya taho kuwa ya ƙetare aya, da ya taho ya kama aya ba ta zo ba kawai, bai yi shiru ya jira ya buɗa masa kawai sai ƙetare ce kama ta gabanta, karka buɗa masa. karka buɗa masa amma idan da ya taho kama ta gabar da ya ɓata ma'anar to wannan ba laifi ka buɗa masa dan gyara ma'anar da ya ɓata ko kuma da ya taho ayar ta makale masa bai kama ta gabanta ba yayi shiru ma'anan shi yana jira wani ya buɗa masa to sai ka buɗa masa amma in dai ba haka ba shi ma limamin ka karka buɗa masa sai ce wa man jala fikruhu qalilan fi umuri dunya na ƙasa sawabuhu wa lam tabtul salatuhu mutumin da yana sallah sai yayi a tunanin shi ya rika kewayawa cikin tunanin duniya ma'ana jala fikruhu qalilan fi umurid dunya tunanin shi sai rika kewayawa cikin lamurran duniya ma'ana kana sallah sai sai hankalinka ya tafi cikin tuna wani abu a duniyance sai ce wannan kam na ƙasa sawabuhu ladan sallan shi ya ragu walam tabtul salatuhu amma sallan ita bata kwace ba a kula anan a ka'ida daman a a cikin al-ahkamul wad'iyya ko akwai al-butlanu akwai sihhatu ko kuma as-sihhatu wal fasad duk da da al-butlanu da al-fasadu kusan ma'anan guda ne a gurin hanafiya ne suke da bambanci ko to shi ma bambancin na lafazi ne kawai ba ba ba cikin ma'ana ba lafazi ne kawai so izan almuhim dai albutlan a cikin ibada shine abinda idan ya faru sai an sake ibadar duk da idan kuma a misali wani abu ne da ake daurawa ko ciniki ko aure to wannan kuma za a buɗa shi ko za a za a bata shi sai an sake shi daga baya to shine duk abin da aka ce walam tabtul ana nufin to wannan ibadar ta yi ba sai an sake amma aka ce batsalat to ibadar sai an sake duk da dai akwai maganganu akan ma'anar al-butlan wal fasadu a gurin malaman usul fiqh abu ne da sai an sai an bi shi za a gane maganganun da ke tsakanin su to amma dai ana abin da yake nufi walam tabtul salatuhu sallar ta yi ba sai ya sake ba wa man dafa al-mashiya baina yadayhi mutumin da yana sallah sai wani mutum ya zo zai gitta ta gaban shi sai ya tunkuɗe shi aw sajada ala shaqqi jabhatihi ko kuma a ba haka bane ya faru zai yi sujjada sai yayi sujjada akan gefen goshin shi tsagin goshin shi ba duk goshin ba aw sajada ala tayyatin aw tayyatayn min amamatihi ko kuma a ba haka bane rawani ne gare shi rawanin yayi nadi daya ko nadi biyu sai yayi sujjada akan wannan nadin rawanin ba akan goshin shi ba sai ce duk waɗannan guda ukun fala shay a alaihi babu komai akan shi babu komai akan shi shine ba kabli babu adi sallah kuma bata baci ba abu ne guda uku kana sallah sai wani zai zo ta gaban ka sai ka tunkuɗe shi saboda akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya zo zai gitta ta gaban mai sallah mai sallah din ya tunkuɗe shi ya yi kokarin tunkuɗe shi hana shi bi ta gaban shi don wannan mutumin da zai bi ta gaban ka shedani ne eh wannan amma shi akwai magana ta sutura wanda idan da sutura ya bi ta gaban sutura shi kenan wannan babu laifi akan shi da dai maganganu irin wannan to wanda ya zo zai bi ta gaban ka din sai ka tunkuɗe shi ba komai a kanka sallanka ba ta yi komai ba haka ka zo za ka yi sujada sai ka yi sujada a tsagin goshinka ba duk goshin duka ba shi ma ba komai yayi ko kuma kana da rawani sai ka yi ɗora goshinka bai taɓa ƙasa ba rawanin ne ya kai ƙasa in dai naɗi biyu ne ko ɗaya shi ma wannan ba komai wala shi a fi ghalabatul qai'i wal qalasi fi salati babu laifi ga mutumin da amayyarin jaye shi alhali yana cikin sallah babu laifi wa sahawul ma'mumi yahmiluhu al-imamu dukkan wadan rabkannuwa da mamu yayi to liman ya dauke masa illa an yakuna min naqsil faridati sai dai ko idan mamu din farilla ce ya rage to liman baya dauke maka abin da ka rage na farilla amma duka waɗannan abubuwan da muke zanawa in kayi kaza za ka yi kabli in kayi kaza za ka yi ba'adi in kayi kaza za ka yi kabli in kayi kaza za ka yi ba'adi da a bayan liman kake sai abun nan duk da aka zana sai ya faru da kai ba liman din yayi ba to ba za ka yi kabli ko ba'adi ba saboda kai mamu ne liman ya dauke maka ko an kulli a menene mai ibn ashir ke ta ya hamilu an kulli hazain ya hamilu imam wa batsalar bi amdi nafsin wal kalam ko wani abu dai kamar haka mai ibn ashir yana faɗa to shine wasu haul ma'amumi ya hamilu hul imamu rabkannuwar mamu liman yana ɗauke ta illa an yakuna min naqsil faridati sai dai ko idan farilla ce mutum ya rage ya tauye a cikin sallah to liman ba zai dauke maka ba saboda ko shi ya bar farilla dole sai ya kawo ta to shi ya sanya aka ce idan idan ya zamana a farilla ce mamu ya bari to liman ba zai dauke wannan ba amma duk abin da ake wa kablu ko ba adi dan kayi shi kai kana bayan liman to liman ya dauke maka shi sai ce wa iza sahal ma'amumu aw na'isa aw zuhima 'ala ar-ruku'i wa huwa fi ghayri al-ula فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه wannan mu kula da kyau sai an mai da hankali a fahimci me yake son faɗa ya ce idan mamu ya samu rabkannuwa auna isa ko kuma ya yi gyangyaɗi auzu hima ko kuma aka matsatse shi alar ruku'i lokacin ruku'u wa huwa fi ghairil ula amma a kula in ba a raka a farko ba ce fa in tami a fi idrakil imami qabla raf'ihi min as-sajdati thaniyati raka'a wa lahiqahu idan ya kwadaici cewa zai iya samun liman kafin liman ya dago daga sujjada ta biyu to zai yi ruku'un sai ya yi maza ya same shi a wannan sujjadar. Wa illam ya tsama idan bai kwaɗaici haka ba, tarakar ruku'a sai ya bar ruku'un, wa tabi'a imamahu sai ya bi limamin shi, wa ƙaza raka'atan kuma sai ya rama raka'a fi mawdi'iha a gurbinta ba da salami imamihi bayan sallar limamin shi. Bari in yi bayani tafsilan. idan mutum ya zo yana sallah yana bin liman. abin da yake son bayani kenan amma ba a raka a farko me yasa ya cire raka a farko saboda in raka a farko ne babu wannan hukuncin da zai faɗa ka zo ka iske limami yayi sujjada ta farko ko yayi sujjada ta biyu a raka a farko ba baya- ba bukatan ka ce za ka yi ruku'u ka bi shi don kana kwaɗayin za ka same shi a already yana ɗagowa daga ruku'u wannan raka'ar ta barka shi yasan ya ce wa huwa fi ghayril ula daman idan a ta farko ce ka iske shi a ɗago daga ruku'u babu wani kwaɗayin cewa za ka yi wannan ruku'un ka isko shi a wannan sujadar a'a amma idan ba a raka'a farko ba ce already kana cikin sallah tare da shi ko sai ya zamana misali ka samu raka'an farko din da shi kenan a raka'a ta biyu ko a raka'a ta uku ko a raka'a ta hudu sai wannan abin ya faru da kai menene abin shine kuna tsaye tsayuwar sallah sai aka yi ruku'u wani abun duniya ya sanya kwata kwata ma baka tun- baka tare da shi ka samu raukanuwa ka ma manta sallah kake misali yana iya yiwa har ya dago daga ruku'u sai bayan ya dago daga ruku'u ya tafi sujjada sannan ka tuna a'a ni fa sallah nake yi na yi tsaye kawai har an yi ruku'u an bar ni ɗaya kenan ko kuma a'a ba tunanin duniya bane ba wani tunani bane ya sanya maka hakan kana tsaye cikin sallar sai gengedi ya kama ka so da haka har aka yi ruku'un wannan sallar aka dago baka tuna baka gane an yi ruku'un ba sai bayan an dago sannan ka tuna ko kuma sannan ka zabura gengedin ya suke ka ko kuma a'a ka samu matsatsa ne lokacin da aka yi ruku'u ba yadda za ka kai ka iya ruku'u ɗin saboda akwai matsewa sosai ala ayi halin dai ruku'in ya barka baka samu yin ruku'un ba sai da liman har yayi sujjada ta wannan raka'ar an fahimta sai aka ce to idan kaga har zaka iya yin ruku'u ka ɗago daga ruku'u ka bi liman ka same shi a sujjada bai taso daga sujjada ta biyu ba to zaka iya yi misali lokacin da ya ɗago daga ruku'u ya faɗi sujjada shi kaga har ka iya yin ruku'u ka ɗago ka isko shi bai gama sujjada ta biyu ba to ka yi ruku'un ka ɗago ka isko shi bai gama sujjada ta biyu ba sai ku tashi tare da shi ka samu sujjada tare da shi ka riskar da wannan ruku'un kuma ka samu sujjada tare da shi aka ce amma idan misali baka ankare ba sai bayan har ya kai goshin shi a sujjada ta biyu kaga in yanzu ka ce za ka yi ruku'un nan sannan ka bi shi a sujjadar ba za ka samu sujjadar ba kafin ka dago daga ruku'u shi kuma ya tashi sallar gaba raka'ar gaba ko kuma ya taso daga sujjada ta biyu yayi zaman tahiyya in a lokacin zaman tahiyya ne ko kuma ya tashi daga sujjada ta biyu ya miƙe sai tsayuwar sallah raka'a ta uku misali ce to idan ka san ba za ka same shi a haka ba to za ka ƙiyar ruku'un an fahimta sai ka bar ruku'un kawai sai ka bi shi a halin da yake amma tun da wannan sallah yanzu ba ta da ruku'u in ka lura ba ta da ruku'u dan an barka a ruku'u baka ankare ba sai da yana sujjada ta biyu wadda daga ita tashi zai yi sai ka faɗi kawai ka same shi a sujjada to shikenan zaka bi shi a haka sai an sallame wannan raka'ar da babu ruku'unta in ya sallame kai ba za ka yi sallama ba za ka tashi ka kawo raka'ar a mahallinta menene ka kawo ta a mahallinta idan a raka'o'i biyun farko ne to sai ka kawo ta fatiha da sura in azhar in al'asar ce ko azhar kaga fatiha da sura a boye in a magriba ce ko isha'i kaga fatiha da sura a bayyane in asuba ce kaga fatiha da sura a bayyane ko kuma a'a a raka'o'i ne na ƙarshe to zaka kawo fatiha kadai ba sura kuma a boye wato dai a mahallin yanda aka barka a mahallin zaka maida wannan raka'ar ban san ko an fahimta ba idan kuma an fahimta idan kuma lokacin da ya barka a ruku'u din kana iya ka riskar da ruku'u har ka same shi a sujada bai kammala sujada ta biyu ba to shikenan zaka yi ruku'un kuma sai ka bi shi a sujadar ku yi sujada tare to idan ka samu yin haka shikenan sallar ka tayi ba za ka yi kabli ba ba za ka yi ba'adi ba an fahimta wannan shine bayanin da yake son yi anan bari in faɗi ɗan uwan karatun sai mu tsaya saboda lokaci yana ja yace wa in saha anis sujudi idan kuma wannan abin da ya faru ba ruku'u bane sujjada ce an ji wancan a maganar ruku'u ne abin ya faru da shi sai ce to in ba ruku'u bane a sujjada ne fa to shine zai bayani sai ce wa in saha anis sujudi idan kuma sujjada ce aka yi ba tare da shi ba ya manta bai bi su a sujjada ba auzo hima ko kuma matsatsa shi ne aka ya hana masa samun sujjada din auna isa ko kuma gengedi ne yayi sanya bai samu sujjada ba to ga bayani yace hatta qamal imamu ila raka'atin ukhra bai tuna ba har sai da liman ya gama sujjada shi ya tashi zuwa ga raka'a ta gaba sai ce sajada to shi wannan mamu din da aka wa haka sai yayi mazai wannan sujjadojin da aka bari wa in tsama'a fi idrakil imami qabla aqdir ruku'i wa illa tarkahu amma sharadin zai sujjadar da sharadi menene sharadin shine in ya san har zai yi sujjadar ya tashi ya isko lima a tsaye bai yi ruku'u ba shine sharadi wa illa amma idan lokacin bai ankare ba har sai da liman ya gama karatun Fatiha ya gama sura har ya tafi zai yi ruku'u ya san cewa in zai sujjada to ba zai iske liman ba a tsaye dole sai dai iske shi a ruku'u to anan tarakahu sai ya bar sujjadar kawai sai ya tashi tsaye dan ya sabu ya samu ko kaka tsayuwa tare da liman ayi ruku'u tare da shi an fahimta wa tabi'al imama kawai sai sai ya bar sujjadar sai ya tashi sai ya bi liman a wannan tsayuwar ya samu tsayuwa ko kaka su yi ruku'u tare da liman wa qadara ka'atan ukhra aidan to anan in haka ta faru da shi shi ma ku jira yanda labarin yake labarin yanda yake bayanin yanda ke shine idan haka ta faru da wannan mamudin an bar shi a sujjadoji bai ankare ba sai da liman ya tashi ya miƙe zuwa raka'a ta gaba to idan ya samu yayi sujjadojin wannan liman bai kai ga yin ruku'u ba ya tashi samu liman a tsaye suka yi ruku'u tare to shikenan sallar shi tayi ba kabli ba ba adi ba komai amma idan ya san cewa in ya tsaya zai sujjadojin liman zai yi ruku'u kaga ya rasa tsayuwar sallah gaba ɗayanta ko to anan aka ce shikenan ba zai wannan sujjadojin ba sai kawai ya tashi tsaye su ida tsayuwar tare da liman ayi ruku'u tare da shi to idan haka ya faru sai ya yadda waccan raka'ar da ba sujjadoji in liman yayi sallama shi ba zai sallame ba sai ya tashi ya maida wannan raka'ar a gurbinta kamar yadda muka yi bayanin wancan shine ma'anar sai ce wa haythu qadar raka'ata fala sujuda alaihi sai ce to ko a yaya ya mai da wannan raka'ar ma'ana in dai bai samu yin wancan ruku'un ba yadda raka'a yayi bayan sallama ya mai da wannan ruku'un ya mai da wannan raka'ar dukanta ko ko bai samu sujjadojin nan ba yadda wannan raka'ar mai sujjadojin yayi bayan sallama ya mai da wannan raka'ar sai ce babu sujjada akan shi ko qabli wala ba'di illa an ya kuna shakkan fi ruku'i aw sujudi sai dai ko idan yayi kokwanto cikin cewa yayi ruku'un nan ko bai yi ba kuma ya ƙara raka'a ko kuma yayi sujjadan nan ko bai yi ba tunda da kokwanto nayi sujjadan ko ban yi ba kaga zai dauka a bai yi bane me zai yi a hukuncin bai yi ba sai yi raka'a to anan kokwanton da ya shiga sai ya sanya masa zai yi sujjada ba a saboda kokwanto wa man ja'aru hayyatun mutumin da Uh, ina fatan dai Allah ya sa wannan wannan bayanin ya fitar da bayanin da shi malamin yake so yayi a fili uh, yace wa man ja'aru hayyatun mutumin da maciji ya zo masa yana sallah au aqrabun ko kuma kunama ta zo masa yana sallah faqatalaha sai ya samu wani abun bugo sai ya buge wannan macijin yana cikin sallah ya kashe macijin ko yana cikin sallah ya kashe kunamar fala shay'a alaihi ba komai akan shi ma'ana ba qabli ba ba'di ba sake sallah illa an ya tsola fi'ilhu sai dai ko idan ƙoƙarin kashe macijin ko kashe kunamar ya ja masa aikin kashewar ya tsawaita, ma'ana ya yi ta abubuwa kafin ya samu damar kaiwa ga macijin ko ya kashe shi ko dai wani a makamancin haka a yi aikin kisan ya tsawaita a cikin sallar to wannan sai ya sanya sallan shi zai bata zai zai yanke ta yayi wata au yastadbira alqiblata ko kuma a'a a kokarin kashe macijin ko kunamar kayi kokarin kashe sai ya zagaya ta bayan ka kaga dole ba za ka iya kashe shi ba sai ka juya to wannan juyar ya sa ka juya alƙibla baya to idan ɗayan biyun nan ya faru fa innahu yaqta'u sai yanke wannan sallar sai ya sake sabuwa za mu tsaya anan saboda lokaci اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين